الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar juma'a a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna 28 ga watan al-muharram hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma ashirin da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a jiya mun gama makama ta ashirin da biyu wadda ake kiranta da suna alkuratiya kuma a cikinta mun yi faɗakarwa dangane da tuntuɓan halshe da muka yi a cikin makama ta ashirin da ɗaya to mun koma yin dai tuntuɓe a kan shi wannan baiti da muka yi faɗakarwa a kansa faɗarsa da ya ce banƙad liman zimamu bi kafihi wata gaba in algar ri'ayata aulaga tuntube na farko maimakon azimam mimun ɗin mu yi masa damma sai muka yi fataha muka ce liman abu zimama to wannan kuskure mun faɗakar a kansa a darasi na jiya maimakon mu ce azimam isim ne na uktukana sai muka ce fa'il ne na abha kenan isim ne na uktukana wannan shine fadakarwanmu da ya ce fankad liman adhaz zimamu bi kafihi kai talaka ka miƙa wuya ga mutumin da ragamar mulki ta zamanto a hannunsa ma'ana duk wanda Allah ya danka masa jagoranci to ka zame masa raƙumi da akala akan duk abin da ya ce ka yi ko ka bari matuƙar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa wannan shine ka'ida sai ce wata gaba ka rimtse ido ka kau da kai ka manta in algar ri'ayata in har ya jefar da kiwon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ma'ana ya danne maka hakukuwa to ka rintse ido ka kau da kai ka manta da shi aulaga ko yayi kuskure darasi na yau za mu tashi makama ta ashirin da uku ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala almakamatu salisatu wal ishirun a shi'iriya malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta ashirin da uku wadda ake kiranta da suna ashiriya ya danganta ta ne zuwa waka kamar yadda wani rikici ne ya barke tsakanin malami da almajirinsa kamar yadda za mu gani a cikin wannan makama ta yau wanda kuma menene ya haifar musu da wannan rikici wato shine a sababin wata waka da shi malamin ya tsara almajirin ya zo ya saci wani bangare daga cikinta kuma ya yi hankaka mai dakon wani naka cewa waƙarsa ce to shine abin har ya kai su gaban alƙali haka alharis ibn hammam alharis ibn hammam ya hakaitu annahu qala shi yake faɗa na babi ma'alaful waɓani fi shirkin zamani wato sabo da gida ya ɗaukaka da ni a farkon zamani na ƙuruciya an gane ko ma'ana sabo da gida ya ɗaukaka da ni ma'ana ya dakushe mu fi sharhi zamani a farkon zamani na ƙuruciyata li khaɓabin hushiya wa khawfin gashiya wato saboda wani babban lamari da aka ji tsoro wa khawfin da firgici wa khawfin da wani firgici gashiya wato da yi ruhuma jama'a wannan shine sababin abinda wato ya dakusar min da zaman gida fa'arattu ka asal kara wana sastu rikabar sura ya ce don haka sai na kifar da gidauniya ta bacci ma'ana na zubar da ita wana sastu rikabar sura na labta wato raƙumin tafiyar dare lafazin rikab shine raƙumi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab lafazin nasastu minan nas ne idan aka ce annasu shine arrafu an gane ko don haka idan aka ce wani kana da nassi akan abu kaza ma'ana kana da wani sanadi wanda zai ɗaukaka izuwa wanda kake danganta faɗa izuwa gari shine ake cewa nassi kenan ɗaukaka faɗarka kenan izuwa wata madogara kamar yadda can imru'ul qais yake faɗa a cikin mu'allakarsa wajidin kajidin ri'imi laisa bi fahishin idza hiya nasathu wala bi mu'attali yace wajidin tana da wani wuya kajidin ri'imi yadda ka san wuyan bincilimin barewa an gane wannan yadda ka san wuyan mata kundi idan aka ce arri'im shine mata kundi namijin barewa kenan yace idza hiya nasathu idan ta daga wuyan wai in ta daga wuyan yadda ka san wuyan bincilimin bare wannan mata kundin barewa haka yake yake cewa idahiyar nasatu wala bi mu'abbali wuyanta ba wuya bane ba wanda yake mai wuhinta game da kayan ado a shahid cayi idahiyar nasatu ai rafa'atuhu to shine yace wa nasastu rikaba sura sai na labta wato raƙumin tafiyar dare wa jubtu fi sairi wu'uran lamtu da mithal kuba wa lahtadat ilaihi alqaba yace wa jubtu sai na sare fi sairi a wajen tafiyata wu'uran wato su ne dazuka ko kuma ka ce hanyoyi waɗanda suke masu wahalar bi lamtu da misahal ba hanyoyin da wato dugadigan jama'a ba su hure ta ba ko kuma lamtu da misahal ba wato taku lamtu da misaha ba ta tausasa wato wannan hanya ba domin lafazin alkhuɗa jam'i ne na khuɗuwa idan aka ce kuɗuwa shine taki ma'ana lamtu da misahal kuɗa wato takin digadigai na jama'a bai tausasa wato waɗannan hanyoyi wala hatadat ilai halqaba wato durwa bata taɓa bin wannan hanya ba lafazin wu'ur jam'i ne na wa'ar idan aka ce alwa'ar ƙasa wadda take mai kaushi an gane ku kamar yadda can wato yake dai faɗa a cikin wata waƙarsa mai suna fitariki ilal bizantiya shine yake faɗa yawa yake cewa عليها الفتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبرا عليها الفتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبرا هو المنزل الآلاف من جو نائق بني أسد حزنا من الأرض أو أرى ولو شاء كان لغزو من أرضهم يري ولكنه أمدا إلى الروم أنفرا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانيق أزورا بسير ترى منه الفران كأزورا على لاهب لا يهتدى بمناره إذا سافه لعود النبات يجرجرا على كل مقصوص الذناب مؤاود بريد, بريد السرى بالليل من خيل بربرا wannan da jamu ya inda muke bukata huwal manzilul alafi min jawi na'idin bani asadin haznan min al-ardi aw ara lokacin da yana kan wata taguwarsa ne shi imru'ul qais wanda yake cewa tushizu yake cewa ka anna salilal marwihina tushizuhu salilu zuyufin yuntaqadna bi abqara wanda wannan ya ishe mu shahid a darasinmu na jiya na abqar an gane ko shine yace ka anna salilal marwi hina tushizzuhu wato ka ce karan duwatsu hina tushizzuhu lokacin da wannan taguwa take jefar da su da kohotanta da takonta salilu zuyufin ya ce ka ce karan kwaralla ne yunta kadina wanda ake jinjina su bi abkara a can wato wannan kasuwar abkar wanda abkar daji ne wanda suka ce aljannu suka zauna a cikin shi duk wani abu ƙayatacce sai ake danganta shi zuwa can to a lokacin nan shine sai yake faɗa ya ce alaihal fata lam tahmilil ardu mislahu ya ce a kan wannan taguwa fa akwai wani ɗan saurayi wanda ƙasa ba ta taɓa ɗaukan tamkar shi ba a barrabi misaƙin mafi cikawa game da alƙawari wa'aufa mafi cikawa wa asbara mafi jimri a fagen daga sai ce huwal manzilul alafi shi kadai matsayin dubunnai yake min jawi na'idin bani asadin haznan min al-ardi aw ara ash-shahid kenan aw ara an gane ku min al-wa'ar ne al-wa'ar shine wato kaushi kasa wadda take mai kaushi shine anan yace wato wajutu sai na sare wu'uran wato kasa ko ka ce hanyoyi waɗanda suke masu kaushi masu wahalar bi fi sairi a wajen tafiyata hanyoyin da lamtu da mishal kuɓa taku na digadigai wato bai tausasa ta ba wala dat ilai halkaɓa ya ce kuma durwa ba ta taɓa bin wannan hanya ba durwa wani tsuntsu ne wanda suke buga misali da shi wato a wajen sanin hanya wanda asali ma sunan an ciro shi ne daga kukanta domin kukanta ta take kaɓa kaɓa kaɓa shi ne ai suke cewa asdaku min alƙaɓa wanda karmu manta ya gabata daga kaji kukanta kasan ita ce to ita takan ajiye 'ya'yanta a cikin sahara galibi ta fi rayuwa a cikin sahara suka ce daga hudowar rana zuwa hantsi take tafiya ta kwana ashirin inda ta ajiye 'ya'yanta sai ta je ta je ta ɗauko ruwa daga hudowar rana kafin hantsi tafiyar kwana ashirin take kuma ba ta kuskurewa inda ta ajiye ɗiyan sai ta dawo kuma da yamma kuma ta koma ta je tafiyar kwana 20 ta gumtso ruwa ta kawo musu kafin rana ta fada kuma ta dawo shine tsuntsun da suke faɗa wanda yake tafiya ta a su masu hashashen kimiyya suka ce har yau ba a samu ba wanda yake abu wanda yake mai gudun shi to ita ce durwa to shine yace wala hatadat ilaihi alqaba wato durwa ma bata taba wato bin wannan hanya ba sai yace hatta warattu himal khilafa wal harama al asima min al makhafa wato har aka kai lokacin da warattu himal khilafa na iso birnin bagdad wannan suna ne daga cikin sunayenta lafazin hima asali dai shine wato shinge kamar yadda can yake faɗa alawa inna li kulli malikin hima wa inna alawa inna himallahi maharimuhu sai ya ce wal harama la asima min al makhafa wato da harami ko kuma ka ce gu wanda yake amintacce al asima wanda yake mai tsaro ko kuma mai kiyayewa minal makafa game da duk wani abin tsoro fasarautu ija sarrau'i wasti sha'arahu a lokacin nan ya ce sai na gusar ma zuciyata ija sarrau'i wato saka tsoro wasti sha'arahu wato da jinsa lafazin ijas masdar ne na aujasa ijasan ga ya can fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa fasarautu sai na gusar ma zuciyata ijasan rau'i wato saka tsoro ga ya can fa lamma zahaba an ibrahim rau'u wa ja'at kul bushra yujadiluna fi qaumi lut wastish'arahu wato da jinsa wata sarbaltu libasa ni wa shi'arahu wato na sanya tufafi na amuntuwa wa shi'arahu da rigarsa idan aka ce shi'ar shi ta ce riga wadda take bin jiki wanda karmu manta ya gabata wa yalbasu hinan shi wannan wa yabruzu auren fi shi'ari shu'ara'i wa yalbasu hinan kubral kubarai sai ya ce wa ƙasar tuhammi ala lazzatin ajitaniha wa mulhatin ajitaliha wa ƙasar tuhammi sai na taƙaita wato himmata ala lazzatin a bisa wani jin daɗi ajitaniha da nake ɗasarsa wa mulhatin da wata kyakkyawar kalima ajitaliha wato da nake tsokacinta. ma'ana na taƙaita burina akan waɗannan ababe fabarastu yawman ilal harimi ya ce wata rana sai na fito zuwa babban sarari idan aka ce alharim shine babban sarari ma'ana babban fili da yake kasancewa a fadar shugaba duk kofar gidan sarki zaka ga wani babban fili wanda ake bari inda ake tara jama'a shine ake kira babban sarari kenan shine yace fabarastu yawman wata rana sai na fito ilal harimi wato zuwa babban sarari shine kofar fada li aruda rifi wato dan na hure ingarman doki na wa ujila fi durkihi darfi kuma dan na yawo ta dibi na fi durkihi a cikin titunansa lafazin dirf wato shine ingarman doki kamar yadda yake faɗa wa ruhuna wa rahat dirfu yanfudu ra'sahu mata ma taraqqal ainu fihi tasafhuli yace wa ruhuna wannan yana magana ne lokacin da suka dawo daga farauta yace wa ruhuna muka maraita wa rahat dirfu ingarman doki na ya maraito yanfudu ra'sahu yana wato girgiza kansa mata ma tarakkal ainu fihi tasammuli a duk lokacin da idaniya ta ɗaukaka game da kallon maɗaukakin jikinsa sai ta sadda ma'ana mamaki ake ga wannan duka da ya zabura ya yi haka ya yi haka kawai sai gagarken ɓauna a ƙasa tuni ya gama da su an gama an dawo kuma gashi sai girgiza wannan sai girgiza kai yake to shine yace anan wato li da irfi dan na hore in garman doki na wa ujila fi durkihi karfi kuma dan na yawuta wato dibi na a cikin titunansa fa'iza fursanu mutataluna fa'iza fursanu mutataluna wa rijalun munsaluna sai ga maka wasu mahaya suna bibiyar juna wa rijalun da ‘yan ƙafa munsaluna wato suna masu kwararowa lafazin rijal jam'i ne na rajil in aka ce rajil ɗan ƙafa ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajji wa azzin fin nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli damir ya atina min kulli fajjin amin kenan rijal jam'i ne na rajil in ma ka ce rijal ko ka ce rajil wanda karmu manta ya gabata can fadarsa shine yake cewa au jalibi khailin wa rajlin ga ya can wastafziz man istata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika shine anan sai yace wa rijalun da wasu yan kafa munsaluna suna masu kwararowa wa shaykhun tawilul lisani qasirut taylasani da wani dattijo wato mai yawan surutu kasirun failasan wato mai wato mai gajeren hirami an gane ku dan guntun hirami in aka ce ɗailasan shine hirami domin shi hirami ana ɗora shi ne akan hula ko kuma akan rawani shi ne ya ce kasirun failasani wanda yake wato mai gajeren hirami ƙadilla baba fatan jadidar shababi khalaqal jilbabi wato ya ci kwalar wani matashi jadidar shababi wanda yake mai sabon kuruciya ma'ana yaro ne wanda yake cikin kuruciya khalaqal jilbabi wanda yake kuma mai tsohuwar jallabiya jilbab ita ce doguwar riga jam'in shine jalabib ai da ake cewa jalabiya ma larabcin ne aka gurguntar da shi jalabib ne jilbab mufrad ɗinsa jam'unsa shine jalabib ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna shine ake jallabiya shine yace qad labbaba fatan ya ci kwalar wani matashi labazin labbaba minat talbib ne talabib in aka ce talabib shine wato kwala wanda asali arzinzimi ne ake yi wanda ake ja a ɗaure wuyar riga an gane ko idan aka yi wuyar riga to yana da arzinzimi wanda shine a matsayin kwala a wancan lokaci domin asalin kalmar minan labba ne in aka ce labba nan irji to shine kadilla baba fatan hakika ya ci kwalar wani matashi shadidar shababi wanda yake mai sabon kuruciya khalaqal jilbabi wato mai tsohuwar wato riga farakattu fi isirin nazara farakattu fi isirin nazara yace sai na yi gaggawa game da bin sawun annazara wato ‘yan kallo. Lafazin farakattu minan rakad ne, ma'ana shi ne sukunyawa ko ka ce sauri, ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala falamma a hasu ba a sana, izahun min hayar kudu, latar kudu warji'u ila ma utriftun fihi wa masakinikum la'allakum tus'alu shine yace farakabtu wato sinai gaggawa na sukunya fi isirin nazara wato a bayan yan kallo kasan su jama'a in har suka ga an cauko wani to za ka ga yara da wawaye waɗanda suke su yan kallo ne sai sun je sun ga menene ya faru ya ce hatta wa faina babal imara har muka isa wato kofar fada wa hunaka sahibul ma'unati mutarabbi'an fi dastihi wa murawwi'an bi samtihi a can sai muka samu sahibul ma'una wato sarkin dogarai mutarabbi'an wato ya yi zaman ɗan sarki ko ka ce ya yi taimatar an gane ko shi ne dai a tarabbu abinda ake kiran shi a hausa zaman ɗan sarki ko kuma ka kiraye shi da taimatar duk da cewa taimatar sun ce asalin kalimar buzanci ne kenan aka hausantar da ita, ita wannan kalima shine a tarabbu shine ya ce wa hunaka a can sai muka samu sahibul ma'una sarkin dogarai mutarabbi'an ya yi zaman ɗan sarki fi dastihi wato a mazauninsa wa murawwi'an yana mai razanar da duk wanda ya gan shi bisamtihi wato da kamarsa da zaran ka gan shi to sai ka tsorata sai ka razana faƙala lahu shaiku wannan dattijo sai ya ce da shi a azzallahu waliya Allah ya karfafi shugaba wa ja'ala ka'abahu aliya ya mai da darajarsa ta zamanto maɗaukakiya ma'ana Allah ya ɗaukaka darajarsa shine ya ce wa ja'ala ka'abahu aliya wato ya mai da darajarsa ta zamanto maɗaukakiya ka'ab wato shine idan sau idan suka ce ja'ala ka'abahu aliyan ma'ana Allah ya ɗaukaka darajar shi ma'ana ƙasa ta koma sama kenan ya zamanto daraja ta ɗaukaka domin ai shi idan sau a ƙasa yake ma'ana addu'a ce cewa Allah ya ɗaukaka darajarsa shine yace wa ja'ala ka'abahu aliya Allah ya mai da darajarsa ta zamanto maɗaukakiya sai ya ce inni kafartu hadhal gulama fa'iman wa rabbaituhu yatiman yace ranka ya dade wannan yaro da kake gani ni na rene shi tun lokacin da aka yaye shi tun lokacin da aka yaye shi wato ni na rene shi lafazin kafaltu ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa kafalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariyar mihraba wajada inda harizka shine yace inni kafaltu hadhal gulama ni na reni wannan yaro fadiman tun lokacin yayansa wa rabbaituhu wato na tattale shi yatiman tun yana maraya har ya kai wannan lokaci thumma lam aluhu ta'aliman yace sannan ban taƙaita masa wato koyarwa ba an gane ko sun malam aluhu ya ce ban taƙaita masa ta'aliman wato karantarwa ga ya can ya ayyu hallazina amanu la tattakhizu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum shine yace sun malam aluhu ban taƙaita masa ta'aliman wato koyarwa falamma mahara lokacin da ya gwanance ya ƙware wa bahara ya rinjayi sa'anninsa an gane ku ai shi ne ake ce ma gwani ake ce masa mahiru ake ce masa ake ce masa gwani shi ne ya ce falamma mahara lokacin da ya gwananci ya ƙware wa bahara ya rinjayi sa'anninsa jarra da saifal uduwa ne wa shahara wato sai ya zare takobin zalunci a kaina wa shahara ya ringa nuna mai ita ya ce walam ikhalhu yartawi alayya wa yattaqihu hina yartawi minni wa yaltaqihu walam ikhalhu yace ni ban zace shi ba ban zaci wannan yaro yartawi alayya wato zai juyo a kaina wa yattaqihu yayi mun rashin kunya hina yartawi minni lokacin da ya kwankwaɗi ilimi game da ni wayaltaqihu wato ya sha nonon taguwata lafazin yaltaqihu min alliqiha ne in aka ce alliqiha ita ce taguwa mai nono shine yace wayaltaqihu ya sha nonon taguwata faqala lahu alfata wannan yaro sai ya faɗa ga dattijan ya faɗa sai ya faɗa sai yake cewa alama a tarta minni ya ce alaga ta malam menene ka hango a kan menene ka hango game da ni cewa na maka rashin kunya hatta tanshura hadhal khizya anni har ka ringa yada wannan kaskanci da abun kunya game da ni alama asarta minni akan wani abu ne ka hango game da ni an gane ko lafazin asarta ga ya can fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliya hatta tanshura hadha alkhizya anni har da zaka ringa wato yaɗa wannan kaskanci da wannan abun kunya game da ni ya ce fa wallahi yaro ya ce rantsuwa nake da ubangiji na ma satartu waje hadirrika ya ce da ɗai ban taɓa rufe huska ta kyautatawar da ka yi min wala hataktu hijaba sitirika kuma ban keta wato shamaki na suturarka an gane ko ma'ana wani abu wanda yake na sutura da Allah ya maka ban taɓa keta shi ba wala shaqaqtu asa amrika yace ban taba tsaga wato sanda ta umarninka ma'ana baka taba cewa da ni ikaza wato nake na saba umarninka yace wala algaitu tilawata shukurika kuma ban taba jefar da wato karatun godiyarka ma'ana shine godiyar godiya akan abin da kai yace ban taba watsar da shi ba wala algaitu tilawata shukurika ban taba jefar da karatun wato godiyarka ba faƙala lahu shaiku dattijan sai ya faɗa sai ya ce wailaka ya ce kai canka wa ayu raibin aka zamin raibika wace tuhuma ce mafi ƙasƙanci game da irin wannan tuhuma da nake maka ai babu tuhumar da ta wuce irin wannan tuhuma wahala aibun afhashu min aibik shin akwai wani aibi wanda ya fi aibin kamuni wa kadid da aita sihiri wastal haƙatahu ka yi kirarin sihiri wato iya zance na da Allah ya bani wastal haƙatahu ka nuna cewa naka ne me yake nihi da iya zancensa ma'ana waƙarsa shine ya ce wa kadid da aita sihiri ya ce hakika ya ce kayi kirarin sihiri wato waƙa ta wastal haƙatahu ka nuna cewa taka ce wanta halta shiri wato ka mai da waƙa ta cewa kai kai mai kai mai da ƙwan wani naka da waƙa ta ka nuna cewa taka ce wastal haƙatahu ka sace mai ita lafazin wanta halta minal intihal ne idan aka ce intihal shine mai da kwan wani naka kamar yadda ake faɗa hankaka kenan ka ɗauko abu wanda yake ka san ba naka bane sai ka nuna ma jama'a cewa naka ne kai kai shine ya ce wa gadid da aita sihiri hakika kayi da awar iya zance na wastal haktahu ka nuna cewa naka ne wanta halatta shi'iri kama waƙa ta mai da ƙwan wani naka wastaraktahu ka sace min ita ya ce wastiraku shi'iri inda shu'ara'i satar waƙa agun mawaƙa ya ce afza'u min sarikatil baiba'i wasafra wato shine mafi firgitarwa game da satar azurfa da zinare wato shi mawaƙi ka sace dukiyar da ya tara ya fiye masa sauƙi akan ka sace masa waƙarsa shi ne ya ce waskira ku shi'iri satar waƙa inda shu'ara'i a gun mawaƙa za'u shi ne mafi firgitarwa min sarikatil bayza'i was safra game da satar azurfa da zinare وغيرتهم على بنات الأفكار كغيرتهم على البنات الأبكار wato kishinsu a kan ‘ya'yan tunani da Allah yake ba bawa ka gairatihim alal banatil abkar wato kamar kishinsu ne akan ‘ya'yansu mata waɗanda suke budare yadda suke kishin ‘ya'yan tunani haka suke kishinsu ga ‘ya'yan tunani wato kamar kishinsu yake ga ‘ya'yansu mata waɗanda suke budare faƙalar wali sheikh wato shugaba sai ya faɗa ga shi wannan dattijo yake masa tambaya ya ce wahalihi na saraka ya ce shin lokacin da ya saci waƙarka salaka wato tube ta yi ma'ana tube lafazin ya yi ya bar maka ma'anar amma saka wato ko kuma gaba ma wato shafe ta ya jirkita ta ya canza lafazin ya canza ma'anar amnasaka ko kuma kwafe ta yi gaba ɗaya lafazin naka da ma'anar ya nuna cewa nashi ne idan aka ce wato asalh wato shine tube abu kenan ya tube lafazi amma ya bar masa ma'anar almask kenan shafe lafazin da ma'anar gaba ɗaya ya canza mata wata fuska annask kuma shine wato kwafewa yadda bai canza komai bai dada ba bai rage ba kawai ya fito saboda rashin kunya ya ce tashi ce shine ake masa tambaya a nan ya ce masa wahal hina saraka shin lokacin da ya saci waƙar taka salaka lafazin ya tuɓe ya bara maka ma'anar amma saka ko kuma gaba ɗaya ya jirkita lafazin da ma'anar amnasaka ko kuma kwafewa ya yi gaba ɗaya da lafazin da ma'anar ba tare da daɗi ko rage ya nuna cewa nashi ne faƙala sai dattijon ya ce wallazi ja'ala shi'ira diwan al-arabi wa tarjuman al-adabi ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya mai da waƙa ita ce littafin larabawa wannan kamar yadda abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa iza sa'altumuni an shay'in min garibil qur'ani in har kuka tambaye ni game da wani abu na bakuwar kalma ta alqur'ani sai yace fadlubuhu fi shi'r yace ku neme ta a cikin waka yace fa inna shi'ra diwanul arab domin waka ita ce littafin larabawa kafin Allah ya turo manzansa da wannan alkur'ani larabawa ba su da wani littafi face waka an gane ku shine diwaninsu kuma diwani ne wanda yake ba a rubuce ba yake su domin ba su san rubutu da karatu ba abu ne kawai wanda yake a kwakwalwa yake to shine anan yace wallazi ja'ala shi'ira diwanal arabi ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya mai da waƙa ita ce wato littafin larabawa watar juman al'adabi wanda kuma ita ce fassara ta al'adab wato iliminsu na adab ma a hadasa siwa ambatar shamla sharhihi yaron nan bai farar da komai game da waƙa ta in banda wato ya yanke wato haɗin mahaɗar sharhihi ma'ana bayaninta shine ya ce siwa ambatara ya ce kawai in banda ya yanke shamla mahaɗar sharhihi bayanin waƙar inda bayani yake hutowa ne yanki wa a gara ala sulusai sarhihi ya kai farmaki akan kashi biyu wato daga cikin garkinta an gane ko kashi biyu daga cikin ukun garkenta ma'ana shine ya kai hari a kan shine cewa a gara ya kai farmaki ala sulusai sharhihi wato a bisa kashi biyu daga cikin ukun garkenta ita waka faƙala lahu sai ranka ya daɗe ya ce da shi an shil abiya ta kabi rummatiha riramun baituttukan naka gaba ɗayansu liyattaziha mahatazahu min jumlatiha domin abin da ya taras zuwa gare shi daga cikin waƙar taka gaba ɗaya ya bayyana ya fito fili mu gane menene ya sata a cikin waƙar fa an shada wato sai ya sabu waƙa يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى وقرارة الأقدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بؤدا لها من داري وإذا أضل سحابها لم ينتقي منه صدى لجهامه الغرار غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى بجلائل الأخطار كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا متجاوزا المقدار قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى ونزت لأخذ الثار فاربى بأمرك أن يمر مضيعا فيها سدى من غير ما استظهار واقطع علائك حبها وقلابها تلك الهدى ورفاهة الأسرار وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب الإدا وتوصب الغدار واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى وونتسر الأقدار يتي يا خاطب الدنيا الدنيا يا ميني من دنيا الدنيا ودتكي wato kaskantacciya koma baya yace innaha yace ita fa duniya sharakun rada yace tarko ne na halaka wa qararatul akdari kuma kudiddifi ne na ruwa wanda yake gurbatacce an gane ko shine ya ce wa ƙararatul akdari wato kududdufi ne wanda yake na ruwa gurɓatacce wanda ake ce masa da gwado ya ce darun ya ce ita duniya an gane ku shine ya ce ya kafibar duniya ya mai neman auren duniya addaniya wadda take kaskantacciya koma baya ka san da cewa fa inna hasharakun rada ita duniya tarko ne na halaka wa qararatul akdari wato kududdufi ne na ruwa wanda yake gurbatacce lafazin akdar jam'i ne na kadir idan aka ce kadir ruwa wanda yake gurbatacce ga ya can amru bin kulsum yake faɗa yake cewa wa nashrabu in waradna al-ma'a safwan wa ya shirabu gairuna kadiran waɗina shi ne ya ce darun ya ce ita duniya gida ne mata ma abhakat fi yaumiha a duk lokacin da ta sanya mutum dariya a cikin yininta abkat gadan ya ce gobe za ta sanya shi kuka bugudan lahamin dari ya ce tur da alawadai wato game da gida ita ce duniya wa idza adalla sahabuha yace idan girgijenta wato ya yanzunta ma'ana ya kusanta ana ganin kamar zai zubar da ruwa yace lam yantaki minhu sada yace kishirwa ba ta mutuwa game da shi ba ta mutuwa li jahamihi ga girgijensa algarrari wanda yake mai yawan rudi wa idza azalla sahabuha idan girgijenta wato ya kusanta shine ya yanzunta ana ganin kamar ruwa zai sauka yace lam yantaki minhu sada li jahamihil garrari sada kishirwa lam yantaki minhu wato bata mutuwa game da shi li jahamihil garrari wato ga girgijenta wanda yake mai yawan rudi garatuha ya ce hare-haren duniya matan ƙafi wato ba ta ƙarewa ma'ana kawo farmakinta da kawo harinta baya ƙarewa wa asiruha ribataccenta la yuftada ba a fanso shi bi jala'il al wato da manya-manyan dukiya wadda take mai kima kan musdahan bi gururiha yace mutum nawa mai nuna isa da jiji da kai bi gururiha a sababin rudi da ta yi masa hatta bada mutamarridan har ya bayyana mutamarridan mai tsaurin kai mutajawizal aqdari mutajawizal miqdari wato mai ketare wato gwalgwadon iyakar da Allah ya masa irin wannan mutum qalabat lahu zaharal mijanni duniya sai ta juya masa bayan garkuwa an gane ko shine kamar yadda ake faɗa a Hausa juya hannun agogo baya domin mayaka a fagen daga in har za a yi sulhu to sai mutum sai ya juya wato cikin garkuwa sai ya juya ma abokin gabar tashi kenan ya nuna cewa yanzu ba yaƙi a ajiye makami amma in ya juyo masa bayan garkuwa cewa kenan a koma karawa shine anan yace qalabat lahu zahral mijanni ta juya masa bayan garkuwa wa aulagat fihi almuda wato ta shayar da wuƙaƙenta fihi a cikin jikinsa wani zat ta yi tumbe li'akazin tsari domin ɗaukan fansa lafazin almuda jam'i ne na mudiya idan aka ce mudiya wuƙa shine ya ce wa aulagat ta shayar da almuda wuƙaƙenta fihi kenan a cikin jininsa wani zat wato ta yi tumbe li'akazin tsari wato domin ɗaukan fansa lafazin na zatminan nazu ne shine tumbe ma'ana mutum ya fura ya haro ma abu ya ce farba bi umrika ya ce ka kula bi umrika game da kwanukan rayuwarka an ya murra mubayya'an kar su wuce wato mubayya'an abun tozartarwa fi hasudan wato su wuce a sakaki wannan kara zube ba tare da min gairi masti zihari ba tare da ka tanadi wani abu da zai amfane ka a makomarka lahira shine yace farba abi umrika ma'ana kai kiwon kwanukan rayuwarka ka kula da su an ya murra mubayya an fi hasu da kar su wuce wato a tuzarce a kara zube a wannan rayuwa ta duniya min gairi masti zihari ba tare da ka tanadi abin da zai amfane ka a makomarka wa qaba ala'ika hubbiha yace ka yanke duk wasu rataye rataye na ƙaunarta wa ila biha da nemanta talqal huda zaka haɗu da shiriya ta ubangijinka wa rafahatal asrari wato da yalwa ta abin da ke cikin zuciya wato na asiri warqub ya ce kai jira idan ma salamat idan ta nuna cewa ta yi sulhu da kai to kai jira an gane ko kai jiran harbal ida wato yaƙi na maƙiya wata wasu gaddari wato da harrowa ta mayaudari min kai diha wato game da makircinta wato wai in ma ta nuna maka cewa ta yi sulhu da kai tana damawa da kai a yanzu to kar ka amince mata kai dai ka yi jiran harbal ida wato yaƙi na makiya wata wasu balgaddare wato da harowa ta mai matukar yaudara min kai diha game da makircinta wa'alam ya ce kai sani bi anna baha wato lalle shi babban lamari na duniya an gane ko idan aka ce khutub jam'i ne na khatab idan aka ce kada babban al'amari wanda yake mai wahala tafja ya ce yana mamaya walau ɗalal mada ko da zamani ya tsawaita wawanat sural akadari wato tafiyar alkadari na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rauni ma'ana ko da abin ya yi an samu jinkiri to fa ka yi jira an gane ko ka san da cewa babban lamarin ta mamaya yake faƙala lahul wali shugaba sai ya ce da shi thumma ma za sana'a haza ya ce menene wannan yaro ya aikata game da waƙar taka faƙala sai dattijan ya ce a ƙadama lilu'umihi fil jaza'i ala abiyatiyar sudasiyatil ajza ya ce yaro fa ya gabato ne saboda lalacinsa game da sakamakon da zai mun ala abiyatiyar sudasiyatil ajza a bisa baitukan waƙa ta masu gaba shidda waƙar gaba shidda gare ta yanzu misali idan ka ɗauka me yace qalabat lahu kaga gaba ta farko zaharal mijanni gaba ta biyu wa aulagat fihi wa aulagat fihi wa aulagat kenan gaba ta uku fihil muda gaba ta hudu wa nazat gaba ta biyar li akhdhi sari gaba ta shidda shine yace me gaba shidda fa hadha fa min hajuz aini wato sai ya shafe gaba biyu wa naqasa min auzaniha wa sunaini ya rage awo biyu daga cikin awanta hatta tsara ruzu fiha ruzu'aini har musibar wato ta zamanto musiba biyu faƙala lahu sai shugaban ya ce da shi bayyin ma a kaza bayyana min abin da wato ya ɗauka daga cikin waƙar taka wa min aina falaza ta ina ya yanko ta ina ya yanke ta faƙala sai ya ce ar'ini sam'aka a ramin jinka an gane ko ar'ini sam'aka wato a ramin jinka ma'ana sauraranni wa akli littafahumi an nizar aka ma'ana kakkaɓe zuciyarka domin ka fahimce ni kamar yadda ake faɗa kalkaɗe kunnen ka kaji shine ya ce wa akli littafahumi an nizar aka wato kawohintar da zuciyarka litafahumi anni domin ka fahimce ni hatta ta tabayyana kaifa aslata alayya har lamarin ya fito fili ya bayyana yaya ne ne ya bayyana yadda wannan yaro ya zare takobinsa wa taqdura qadra ihtiramihi ilayya dan ka daidaita gwalgwadon laifin da yi mun sannan kuma hukunci ya biyo baya thumma an shada sannan sai ya sabu waka wa anfasuhu tatasa'adu wato lumfashinsa yana ɗaukaka sai huci yake ya khatiba duniya daniyati innaha sharakur rada darun mata ma abhakat fi yawmiha abkat gada وإذا أضل سحابها لم ينتقي منه صدى غارتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى كم مزدهم بغرورها حتى بدا متمردا قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى فاربى بأمرك أن يمر مضيعا فيها صدى وقع علائك حبها وطلابها تلقى الهدى وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب الإدى واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى shine ya rera masa wannan kaga anan da yace ya khatiba duniyar daniyati inna ha sharakun rada sai ya yanke wa qararatul akdari darun mata ma abhakat fi yawmiha abkat gada sai yanke masa bu'udan lahamin dari wa idza adalla sahabuha lam yantaqi minhu sada li jahamihi al-gharari to haka wato ya yanke masa gaba biyu daga cikin waƙarsa wadda take kenan mai gabbai guda shida faltafata wali ila al-gulami a lokacin nan shugaba sai ya waiwaya zuwa yaro wa kala sai ya ce tabban laka min khirijin marikin wa tilmizin sarikin ya ce Allah wadan Allah wadanka game da yayayyen almajiri marikin wanda yake mai rashin da'a wa tilmizin sarikin barawon almajiri idan aka ce kiri shine ma'ana wanda aka yaye shi daga wata sana'a kenan ko kuma banga fanni na ilimi kenan an yaye shi kenan an sake shi shine yace tabballaka yace Allah wadanka min kirijin game da yayayyen almajiri marikin wanda yake marar da'a wa tilmizin almajiri sarikin barawo faqala fata wannan matashi sai yace bari itu min al'adabi ya ce ranka ya daɗe ina tabbatar maka daga yau ya ce na kuɓuta min al'adabi wato game da waƙa wa banihi wato da ma'abutanta ma wanda ma yake tare da ita ba ni ba shi wala hikatu bi man yunawihi na ma haɗu da wanda yake gaba da ita yake kiyayya da ita wa yuqawwidu mabanihi wanda yake rusa gininta yace in kanat abiyatuhu namat ila ilmi yace in har baitukansa yake cewa in kanat abiyatuhu namat ilmi qabla an allaftu nazmi ya ce ranka ya daɗe in kanat abiyatuhu baitukansa ba su zamanto ba in anan bi ma'ana ma annafiya in kanat abiyatuhu baitukansa ba su zamanto ba na mat'ila ilimi sun kai dangane zuwa ilimi na kabla ana allabtu nazumi kafin in tsara wannan waƙatawa ni ban taɓa sanin wasu baituka na shi waɗanda suke kama da wannan ya ce wa inna mattafaka tawarudul khawadir kawai dace ne wato gangarowa ce ta tunani suka yi dace tunaninsa ya zo daidai da nawa shi ne ce wa inna ma ittafaka tawarudul khawadir wato gangarowar tunani ne kawai ya yi dace wanda wannan kuma ana samun shi kamar yadda in ka koma cikin mawaƙa ma na jahiliya za ka samu wane ya yi baiti baitin kuma ya yi kama da na wane kuma ba su taɓa kai ba su ma haɗa zamani kuma ba su taɓa haɗuwa da juna ba kamar yadda imrul qais a mu'allaka sai yake cewa wuqufan biha sahabi alayya matiyahum yaquluna la tahlik asan wa tajammali sai ga ɗarfa shi kuma caye wuƙufan biha sahabi alayya matiyahum ya na la ta halik asan wa ta jalludi wanda kuma kawai tawarud ne aka samu amma ba cewa ba ya saci nashi a shi bai taɓa sanin da cewa ma ya yi wannan waka shi ma bai taɓa sani da shi ba da shi ne ya ce wa innama wa innama tafaka tawarudul khawadir ya ce kawai gangarowar tunani ne wato suka yi dace kama ya kama kad ya ka'ul hafiru alal hafir kamar yadda kohoto yake abkuwa akan san kohoto ma'ana kohoton dabba in ya abka akan wani kohoto sai kaga kamar cewa daman asali ma ɗaya ne kawai dace ne aka yi Ƙala sai ya faɗa sai ya ce faka annal waliya jawwaza silika zamihi ka ce wannan shugaba ya halitta gaskiyar wato abin da yaro ya faɗa ya raya fanadima sai ya yi nadama ala badirati zammihi a bisa rigayen zarginsa da ya yi fadalla sai ya zamanto yufakiru fi ma ya lahu anil haƙa'iq yana tunani game da abin da zai yayi hakikanin gaskiya game da wannan lamari wayo mai yi zubihin fa'ika minal ma'ik wato ya rabe wanda yake mafifici a cikinsu minal ma'ik game da wanda yake bani falam yara bai gaba cewa me ya kamata a yi illa aka zahuma bil munabala wato sai dai kawai ya rike su illa akzahuma shine wato ya jarraba su bilmuma bilmuma bilmunabala ta hanyar wato yin barata idan aka ce munabala shine barata ma'ana gasa ta gwada daɗin hannu an gane ko shine annibal wato gwada daɗin hannu a wajen halbin kibiya shine ake kira munabala wato sai dai kawai ya jarraba su bilmunabalati ta hanyar wato shine gasa walazzahuma an gane ko walazzahuma wato ya hada su fi karnil musajala wato a cikin igiya ta gasar fito da guga idan aka ce musajala gasa ta wajen fito da guga daga cikin rijiya rigaye rigaye da ake in an zira guga musajala minas sajil ne a sajil shine guga faƙala lahuma sai ya ce da su in arattu in arattu maktibaha al'atili wattibaha al-haqqi min al-batili in har kuna so wato a kunyatar da al'adil wanda yake wohintacce wanda bai san komai ba jahili wattibaha al-haqqi min al-batili in har kuna nihin gaskiya ta bayyana game da ƙarya a bambanta su ya ce fatarasa lafin nazumi wato ku bibiyi juna wato fatarasala wato ku bibiyi juna fil nazmi wato game da wannan waƙe wata baraya ku bujiro ma junanku wata jawala wato ku yawuta fil halbatil ijaza a cikin dawakan kuwa wata jaraya ya ce kuma ku sukunya li ya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyana domin wanda zai hallaka ya hallaka game da hujja wanda zai rayu shi ma ya rayu game da hujja an gane ko shine yace in arattuma in har kun yi nihin iftibahal aqil wato kunyatar da wuhintacce kenan jahili wanda bai san komai ba wacce ba haƙƙi min albaɗili in har kuna nihin bayyanar da gaskiya game da ƙarya ya ce fatara sala to ku bibiyi juna fin nazmi game da waƙe wata baraya ku bujiro ma junanku wata jawala ku yawuta fi halbatil ijaza a cikin dawakan su kuwa wata jaraya kuma ku sukunya li ya halika man halaka an bayyinatin dan wanda zai hallaka ya hallaka game da wata hujja wa ya haya man hayya an bayyana shi ma wanda zai rayu ya rayu wato game da wata hujja da ya kawo shine yace faqala bi lisanin wahidin gaba ɗayan su sai suka faɗa da halshe ɗaya wa jawabin mutawaridin wato da amsa wanda take mai gangarowa kai tsaye suka faɗa ƙadira dina bi sabrika mun gamsu game da jarrabawar ka fa murna bi amrika ka umarce mu da umarninka faƙala sai ya ce inni mula ummin anwa'il balagati bitta jinis kusan da cewa ni an cika zuciyata da san shine ta jinisi game da nau'ika na balaga a wajen nau'ika na balaga ni na fi son ta jinisi ta jinisi shine wato kan zance ya zamanto ɗaya lafazin ya yi daidai amma ma'ana ta canza wa arahu laha kan ra'is ya ce a fanni na balaga ni ina ganin ta jinesi wato matsayin sarki yake fanzi mala'ana ashirata abiyati ya ce a yanzu ku tsara baituka goma tulhimani hima bi washihi wato wanda za ku sake su bi washihi wato da shine washihi zanensa kenan zane na tajinisi wato rassi aniha bi halihi kuma ku dan fara mata bi halihi adansa kenan ado wanda yake na tajinisi wa damminaha kuma watar yace ku kunshe mata sharha hali bayanin halina ma'a ilfilli tare da wani aboki na badi isifa mai kayatacciyar sifa almashafa wato mai ɗan baki-bakin leɓe malihi ta sanni wanda yake mai kyakkyawan wato rangwada kasir tihi wanda yake mai yawan jiji da kai da takama wata janni wato da yi min laifi muguran bitanasil ahadi wanda an shuna shi an saka shi game da manta alkawali wa iqalati saddi wato da tsawaita gujirewa wa ikhlafil wa'adi da saba alkawali ma'ana abin da ake bukata waɗannan baituka goma su kunsa kenan baiti ne dai goma farko ya ce tulhimani ha bi washe kenan ku sake su da zane na tajinis ita waƙar watu rassi ani ha bi halihi kuma ku ɗamfara mata kenan adanta jinisi wa zammina ha sharha hali kuma ku kunshe mata bayanin halina ita waƙar bayanin halina ma'a ilfilli tare da wani aboki nawa badi sifa aboki mai ƙayatacciyar sifa almashafa wanda yake mai baki-bakin leɓe idan aka ce alma mai baki-bakin leɓe kenan an gane ja wanda ya karkata zuwa baki idan mace ce ce ai shine ake kira lamya idan namiji ne sai a ce alma malihi tasanni wanda yake mai kyakkyawan attasanni shine rangwada an gane ko kasirin tihi kuma wanda yake wato mai yawan jiji da kai watajanni wato da yin laifi a tajanni wannan minal jinaya ne muguran wanda yake abin sakawa bi tanasil ahadi game da manta alkawali wa iqalati saddi kuma da tsawaita bujirewa wa ikhlafil wa'adi wato da saba alkawali wannan duk sifofin abokin nashi ne wa ana lahu kal abdi yace ni gare shi ko yadda ka san bawa haka nake ƙala sai yake faɗa fabaraza sheku wato dattijan sai ya fito mujalliyan yana mai bayyanar da kansa a fili wata lahul fata musalliyan ya sa ko musalliban a musalliban ku musalliyan shine yace wata lahul fata wannan matashi sai ya biyo shi musalliyan wato yana mai fito yana mai biyo bayansa idan aka ce musalli ma'ana wanda yake kenan na biyu a wajen kenan sukuwa idan aka ce mujalli wanda yake na farko musalli wanda yake na biyu shine ya ce wa talahul fata musalliya matashin sai ya biyo shi wato musalliyan yana mai biyo baya kai tsaye wata jara ya baitan fa baitan wato suka ringa sukunyawa baiti ɗaya baiti bayan baiti ala hazan nasaki akan wannan tsari da shi wannan shugaba ya ya nema ila an kamula nazumul abiyati har aka kai lokacin da tsarin baitukan ya cika wattasaka wato ya tsaru ko kuma ka ce wattasaka ya haɗu kamar ga ya can wannan fala'u usimu bi shafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq to nan ya kamata insha Allah mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك